الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan uwa barkanmu da sake haduwa a darasi da muke gabatarwa wato na ilmul qira'at wanda wannan shine darasi na goma sha biyar da muke wato gabatarwa kinan ko za mu gabatar muna cikin suratul baqara yanzu za mu tashi ne wato a aya ta 245 muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukanmu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba ɗaya za mu tashi ne wajen fadar Allah subhanahu wa ta'ala man zallazi yuqridu Allah qardan hasana fayudha'ifahu lahu adha'afan kathira wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilayhi turja'un ko ba haka ba man zallazi yuqridu Allah wane ne nan man tana matsayin istifhamiyya wane ne yuqridullah zai ba Allah ramce an gane ko asalinta iqradan ya kamata a ce domin aqrada yuqridu iqradan nan qardon sai zaman to masdar ne na fi'li thulathi ko kuma a'a ismul masdar ne domin harufan shi dama abinda ake cewa ismul masdar wanda yana bada ma'anar masdar amma harufan shi ba su kai harufan masdar ba wa zai ba Allah kyakkyawar ramci kenan man zalladhi yuqridu Allah qardan ya kamata a ce iqradan ne a larabci domin aqrada yuqridu iqradan mithlu akrama yukrimu ikraman hasanan sai an ka ce mai kyau mai kyau shine wanda an kai ana musulmi kuma akwai ikhlasi don Allah misali ko mun fahimta ba yawwa sannan kuma aka bayar da shi inda Allah ya ce a bayar da shi don ka iske mai kuɗi biloniya ka bashi miliyan ɗaya to ba a cewa ba ka da lada ɗari bisa ɗari amma dai baka kashi wurin da ya dace ba in ka yi don Allah fa tunda da waya ka ɗauki kuɗi ka ba wanda ka kuɗi don Allah akwai waya sai dai in baka sani ba to qardan hasanan dai hasanan don a nuna maka in za a ba Allah ramce mai kyau aka ba Allah kuma wannan ba shi ke nuna Allah talaka bane a'a ka taimaka ma addinin Allah da bayan Allah aka mishi don Allah wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu ko baka dan bani Allah zai mai ya mayar maka da mafi alkhairi duniya da lahira eh in ka bada miliyon daya Allah zai lullumka maka ya baka lada kuma anan duniya Allah ya saka ka maka da alkhairi yana baka yana yiwa ya baka kuɗi ko kuma ya baka gidaje ko ya baka motoci ba dole ba sai kuɗin an gane ko to wanda ya ba Allah ramce فيضاعفه له أضعافا كثيرة مال عبد الله sai Allah ya lullumka mishi ninkin ba ninkin ko ka ce linki mai yawa mun gane ko yawa to anan nan ne ilmul qira'at yake bambanta in muka duba wajen fayu da'ifahu an gane ko imam eh, asim mun gane ko da imam ibn amir al-dimashqi da imamu yaqub al-basri sun karanta da fathil fa fayudha'ifahu sai dai shi ibn amir da yaqub sun karanta fayudha'ifahu amma abinda an ka hankalta ma dukkan su sun yi mafa ummi fatha ma'adalla ma'ala abdullahi fayudha'ifahu to amma ibn kasir al-makki alƙari almukre ba wancan almufassir ba da abu ja'far almadani su ko sun karanta wato fayuda ifuhu fayuda ifuhu kaga sun yi mata mi sun karanta da fi'ili mai shadda kuma sun yi mata mi sun yi mata domba yawwa sauran kuma sun karanta fayuda'ifuhu fayuda'ifuhu sabani hafs zai karanta fayuda'ifuhu yawwa to anan yanzu inda matsalar take an gane ko shine me dalilin yin ma fa'un fatha ko yi mata dhamma in muka duba cikin littafin qala'idul fikr fi tawjih al-qira'at al-ashr sun ka ce in an ka ɗauki ƙira'a ta fayu da'ifahu an kai masa fatha mansuban kinan wannan fi'ili an yi mishi nasu ba ala idmari dan an shafe wani abu ala idmari an kinan an an ka shahi atfan alal mastaril mafhum an yi atafi akan mastar wanda an ka fahimta min yuqridu ma'anan yuqridu yana da masdar da ake ganewa amma ta fuskar ma'ana fa yakunu ma'tufan ala masdarin taqdiruhu man zalladhi yakunu minhu iqrad iqrad wani da za a samu ramce daga wurin shi fa mudafatan min Allah sai a samu riban yawa daga wajen Allah kenan fa'un sai ta zama to kamar matsayin atafita akan wanga masdar da an ka shahi to shi koyi an kai atafin abu al-atf kamar yin duwawul ma'iyya ana sam ana yin abun nasba saboda ma'iyya wasu malamai suka ce a ala jawabi istifhami fil ma'ana shi da an kamishi nasba jawabin istifham istifham shine tambaya fil ma'ana amma a cikin ma'ana an gane ko ba istifhami na lafazi ba istifhami na ma'ana li'anna al-istifham domin tambaya wa in waqa'a anil muqrid lafzan duk da yake an tambaye wanda zai ba Allah rumci fa huwa anil qard ma'anan ramcen da aka tambaya ka annahu qala kamar dai an ce ayuqridu Allah ahadun shin za a samu wanda zai ba Allah ramce fayudaifahu lahu sai Allah ya lullumka masa kenan jawabul istifham sai zaman to mi sai zaman to mansub ban sani kun fahimta ba da jawabun nahyi an gane ko yana iya zaman to mansub da jawabul tamanni da sauransu dai ana iya musu nasba sannan wa ƙuri'a bin raf'i an karanta shi da raf'a wanda mun ce akwai da sun karanta fayu da'ifuhu ko fayu da'ifuhu to wanda ya karanta fayu da'ifahu ko fayu da'ifahu duka ɗaya ne ta fuskar i'rabi tunda yayi mata fatha ko mu ce ma'tufi ne ala ala wato masdar al-mafhum min al-fi'l ko ma'tufin ne ala annahu jawabu listifham ala al-ma'na amma wanda sun karanta fayu da'ifuhu ko fayu da'ifuhu to nan alal isti'nafi mala abdullahi isti'nafi ne kaman jumla ba ba a tafin ta an kai akan waccan ba jumla ce mai zaman kanta yadda za a kaddara shi fa huwa yudaifuhu Allah ne zai lunka mishi linkin ba linkin ba sai kuma fahimta ba yawa fa huwa yudaifuhu ko fa huwa yudaifuhu mun ji wannan da kyau madalla mala abdullahi to yanzu a nan mun samu taujihin ƙara'a a nahawunce idan mutum ya diba cikin littafin alƙira'atu wa asar wafi tafsiri wal ahkam a shafi na 900 cif-cif ya kawo bayanai yadda an kai taujihin wannan ƙira'a wanda mun ba da ne saboda mutum ya koma ba sani ko mun fahimta ba amma in mun ka duba cikin dirasatun fi usulit tafsir ya kawo ƙa'idodin da akwai alaƙa tsakanin kira'o'i ba sani ko mun fahimta ba to kaga waɗanga ana iya ɗauka su ma'anin mutalazima mutakamila cikin ƙa'idodin da ya kawo abinda akwai alaƙa tsakanin kira'o'in su ne ni mutalazima suna tare da juna kuma mutakamila suna jin juna domin fayu dha'ifahu za a ribanya mishi fayu dha'ifahu za a mi za a ribanya mishi kaga mutalazima ne amma za mu zo mu bayanin me yasa mun kace mutakamila suna cika juna ban sani ko mun fahimta ba yawwa mala abdullahi yanzu sai mu zo zuwa ga abu guda taujihin ƙira'a da balaga balaga ta alkur'ani mala abdullahi ya an kai taujihin ta da balaga sai a ta zuwa ga wasa matsala da akwai da take da alaƙa da ilimin tafsiri kuma tana da muhimmanci insha Allahu ta'ala yawwa a majallatu tadabbur a shahi na arba'in an gane ko cip cip shahi na arba'in a ba wannan wurin bari ina zuwa kahin mu zo wannan ashe akwai bayanin da zamu shi ne cewa na Allah ce zai riban yawa riɓi mai yawa to ya zo mujimman mala abdullahi domin an ce riɓi mai yawa abu ne yake a dunkule daga nawa yake farawa ina yake karewa sai Allah ce man ja'a bil hasanati falahu khairun minha duk wanda ya zo da abu mai kyau yana da mafi alkhairi shi ma a dunkule na wa hum min faza'in yawma idhin aminu sannan sai ya ce a cikin suratul an'am man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha ko wa man ja'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamuna kaga yanzu na an ci khairun min hada daga cikin abin da za a fassara shi shine goma sannan kuma haka ya fada a cikin alqasas man ja'a bil hasanati falahu khairun minha ko ba karan bane wa man ja'a bis sayyi'ati fala yujza alladhina amilu sayyi'ati illa ma kanu ya'malun ko ba haka nan bane to kaga khairun da akwai a cikin suratul an'am da khairun da akwai a cikin wato suratul qasas to falahu ashru amsalha dake cikin suratu al'an'am ya nuna cewa ana badawa ne har zuwa goma mun gane ko cikin suratul nisa'i akwai irin wannan ijmaji inda Allah subhanahu wataala ce inna Allah la yuzlimu mithqala dharra yace ko wa in taku hasanatan ko ba ka dan bane Imam Nafi ya karanta wa in taku hasanatun Imam Nafi da Abu Ja'far da Ibn Kathir sai ta zama to kana ce ta amma in an ce wa in taku hasanatan kenan naqisa ce wa in takunil fi'latu hasanatan in an ce wa in taku hasanatan kana ce ta amma la tahtaju ila khabar wa in wujida hasanatun haka ake kaddarawa sai ya ce yudha'ifha ibnu kathir bayan da shi da nafi da abu jafar sun karanta hasanatun to ibnu kathir da abu jafar sai sun karanta yudha'ifha bit tashdidi sauran kuma sun karanta yudha'ifha ina fata an fahimce ni kenan da ibnu kathir da abu jafar da ibnu amir da yaqub su sun karanta yudha'ifha yudha'ifha duk da yake shi ibnu kasir da abu jafar suna karantawa wato abin nan hasana hasanatun shi kuma wato imam ibnu amir an gane ko da yaqub suna karantawa hasanatan amma yi za'if hatan sun hannu to yanzu a nan bayan wannan mene ne kuma Allah ya faɗa wajen bakin goma na sai an ka ce a'a Allah ya ce matsalul lazina yun fi ƙuna amwalahun fi sabilillahi ka matsali habbatin ambatat saba a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba ka gane ko ka ganin ce nuna ana riban yawa 700 to ba ta tsaya nan ba mallah abdullahi sai ce wallahu yudha'ifu liman yasha kaga ashe guda ma in ka bayar ruwa Allah ɗaya san ko nawa ne za a riban jama ya danganta da niyyarka da kuma sa'arka a wajen Allah mun ji wannan da kyau ko yawwa shi khairun da mun ka faɗa yana cikin suratul namli da kuma suratul qasas ko man ja'a bil hasbi falahu khairun minha wa hum min faza'in yawma idhin aminu ka gani wajen har da sai kai hattara in kana namli da ka ce khairun minha sai ka ce wa hum min faza'in yawma idhin aminu amma in kana cikin qasas in ka ce man ja'a bil hasbi falahu khairun minha wa man jaa bi sayyi'ati fala yujzal ladina amilu sayyi'ati illa ma kanu ya'malun dan ka wajen harka ka rikice kana wata sura ka hada wata sura to kaga wannan ya nuna dai Allah yana lumka linkin baninkin sai dai in ka aikata zunubi to guda za a zuba maka waɗanda daga cewa zunubi ana lillimka shi a a Allah bai lillimka zunubi ko da a cikin watan Ramadana na ko da a Makka na sai dai a girmama zunubin amma ba a mi ba a ribanya shi don nassi sarihi na Qur'ani wa man ja'a bis sayyi'ati fala yuzal ladina amilu sayyi'ati illa ma kanu ya'malun sai dai in kai niyya aikata aiki nagari to in baka samu dama in baka aikata ba Allah zai baka lada guda amma in kai niyya aikata zunubi to in baka aikata ba an gari ko za a rubuta ma lada daya da sharadi in don Allah na kan bari ba don kulki ba ko jandarma ko ko dogari ko soja ba sai ko mun fahimta ba amma malamai sun kace to banda makka ita da kai ya aikata zunubi ko ka aikata ko baka aikata ba sai a rubuta ma zunubi Allah ya ce wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nuziqhu min adabin alim da kai ya aikatawa tunda fihi nan yana kuma zuwa ga haramin makka ko ba haka nan bari domiri na ha'un to Allah shi muna mai kyau an gani ko yawwa shi kuma hasanan asalin shi sifa ce mushabbiha ta hasuna yahsunu hasanan to da Allah ya ce fa yudha'ifahu lahu ad'afan kathira sai ce wallahu yaqbidu Allah subhanahu wata'ala shine yake yaqbidu asalin alqabdu shine damkewa ma'ana Allah shine yake wato karanta ma mutum arziki yaqbidu rizqa ko ku duk abin da kaga an tauye bai bai faɗi ba bai girma ba Allah ne wa yabsutu an gane ko Allah shine yake yalwatawa kana yace yaqbidu rizqa wa yabsutu rizqa ko kace a'a yaqbidu yayi hasful al-maf'ul lil umum duk abin da kaga ya yalwata Allah ne yalwata shi duk abin da kaga ya tankwaru ya ki yalwatuwa Allah ne bai so ba to amma ana sawa arziki gaba saboda nan magana arziki ce ake yi amma kuma in an kai hasful maf'ul wasu malamai suna ganin rancin siyagul umum kenan in mulki ne kaga ya fadada in kuɗi ne in ilmi ne dukkan su dai wa yake wannan Allah kamar da cikin hadisi yakhfidul qista wa yarfa'uhu ko baka dan bane kuma kiyama Allah kira ta khafidatur rafi'a za ta daukar khafidatun za ta kaskantar da wadansu mutane rafi'a za ta daukar da su duk dai wannan yana nuna cewa tafiyar da al'amura ga hannun washiki Allah shi yasa in Allah ya mutum baiwa to ba hasa da shi za ka yi ba ka nemi taka wajen Allah in kuma kana iya koyo wajen shi ka zo ka koya in ma baka iya wani akwai wanda za su iya koya nuna musu abin yana da amfani su je su koya in ma baka koyan ba to kai mai addu'a Allah ya bashi nasara ya ma addini aiki gaka kuma ka ce sai ka ruguza wannan domin yanzu ba da shi kake yi ba da wa kake yi Allah to Allah ya mu da tsari sai kawo fi'ili mudari imanin abdullahi yaqbidu wa yabsutu qabada yaqbidu basata yabsutu qabada yaqbidu fa'ala yaf'ilu yabsutu an gane ko basata yabsutu ko ba ka dan bane kenan shi ya zama to fa'ala yaf'ulu ba sani ko an fahimta ba sannan kuma yabsutu kin nan asalin shi sinun ne domin laraba basata suke cewa to amma wani lokacin sai a mai da sinun wajen swado malaman lugu sun kace duk inda sinun ta ka shiga in ka ga dama ce ta kasa swadon sai in dai ma'ana tana canzawa in ma'ana tana canzawa a asalin larabci to ba a yi amma duk inda ma'ana ba ta canzawa duk inda ka iske sinun mai da ta sado a larabci yayi tun da nan yabsutu asalin shi da sinun na sirat asalin shi da sinun na amma wasu larabci suna karanta da sado ka qur'ani sai zo da su gaba daya shi ma yabsutu haka nan imamu nafi' al-madani da imamu abu ja'far shi ma al-madani da imam al-kisa'i al-kufi da bazzi wanda rawi ne na ibnu kathir da shu'ba rawi na asim da rauh wanda rawi ne na yaqub an gane ko sun karanta yabo sutu yabo sutu sun yi masadun sun karanta sinun da mi da sadun sauran qurra sun karanta yabe sutu wa yabe sutu kenan an gane ko dan in ka ji wani ya karanta da sadun gakka zabu ka ce babu wannan kira'a in baka san ilmul qira'ata ba gakka yi rigima tambayi malamai su maka bayani ƙaryatar da abin da baka da ilimi akan shi hatsari na Allah ya taimake mu sai Allah ya ce to wa ilaihi turja'un Imam Yaqub ya karanta wa ilaihi tarji'un a cikin majallatu tadabbur a safha ta 40 wa ilaihi turja'ul umur an gane ko sai sun ka kawo ka'ida ta balaga ka'ida ta tara ne an gane ko ƙa'ida ta tara a cikin ƙawa'id al-mustakhraja sai sun ka fara da ƙawa'idul fasaha an gane ko ƙawa'id na al-fasaha ƙa'ida ta tara sai sun ka ce ablagul kalami magana mafi kai matuƙa wajen balaga balaga aujazuhu fi tamamin aujazuhu wanda an mafi takaita daga alwajizuna fi tamamin wajen cika ma'ana dibo mana abdullahi magana ta zamanto takaitatta ga ta ba ta da yawa kuma ta ba da ma'anar da ake so ya yi a magana mai yawa ko da ta ba da wannan ma'anar kaga wancan ya yi balaga mun gane ko sai sun ka ce rike ka'ida wa kullu qira'atin ko wace qira'a in tawat wadda ta kullu tsawa shine nadewa to na ana ta kumshi shine in tsawa ba da abdullahi daga tsawa da an ka kara alifin da nunu sai zan in tsawa yawma natwi sama ka tsayi sijillil kutub to in tsawat ta kumshi alama ana yayi ne akan ma'ana bi fa hiya min shawahid hadhihi alqa'ida to tana daga cikin shahid na wannan ka'ida ma'ana duk kira'o'in da ma'anoninsu sun ka zamanto akwai bambanci ba abu guda ba ne ba sani ko mun fahimta ba to suna ba da wannan ma'ana kenan sai zamanto dibo marmakon a kawo aya biyu sai wata kalma guda ɗai an ka kawo ma'ana biyu sai zamanto kenan kamar aya biyu na ba sani ko mun fahimta ba yana daga cikin aujuhu na ijazul qur'an wanda insha Allah tafsirin da za a yi sati mai zuwa gobe ko gobe akwai tafsirin Allah ya kaddara masjidur rahma za mu taɓo wannan ƙa'ida dalilin da ya sama ƙwar'ani yake ba da ma'anoni masu yawa kina daga cikin kuma aujuhu na ijazul qur'an misali nan da anka ce wa ilallahi turja'ul umur wa ilaihi wa ilaihi turja'una ga Allah ne za a mayar da ku wa ilaihi tarji'una a qira'ati yaqub ga Allah za ku koma to kaga in an ka ce turja'ul umur ma'anar da za ta bayar wa ilallahi tarji'ul mala'ikatu al'umura an gane ko ga Allah ne mala'iku suke mai da al'amura tunda turja'u an mayar zuwa ga Allah wa fi saniyati a kira'a ta biyu ma laisa fil ula da an ka ce tarji'ul umur kenan tarji'una ga Allah za ku koma fa fiha isnadul fi'li ila ma laisa huwa lahu an mai da fi'ili zuwa ga wanda ba nashi wani doyan ce tarji'ul umur ai al'amuran ba komawa suke yi ba mayar da suna aka yi yace to li alaqatil maf'uliyya saboda alaka ta maf'uliyya domin an ce dalilin mala'ikun ke mayar da abin amma daga baya sai aka mai da abin zuwa ga zuwa ga zuwa ga al'amari alhali shi al'amarin mayar da shi akai to amma in hankalta ma shi al'amarin in an tura shi ta haya shi kai kina ya zan fa'idi mallam abdullahi kamar yanzu in ka kore jaki ana iya cewa ka kawo jaki saboda aika kai sa shi gaba kuma ana cewa jaki ya kawo kai ne don ba kai ka dauko shi ba kai dauko shi bala abdullahi dan mu gani to kaga qira'at da ta zo kowace daga cikin su ta bada ma'ana amma ma'anar turja'u ta fi kawo ma'ana mai yawa dalili kuma saboda ita ta kawo wanda ya aiki da wanda aikin ya kwada kan shi ita ko ga tarji'ul umur ko tarji'una ta kawo wanda wato aikin ya kwada kanshi ta mai da shi fa'idi kamar shi na ya aikin amma duk da haka kowace tana bada wata ma'ana domin ko da an kora ka ka tahi to amma an kanta maka ma kana tahiya kana takawa mun gane wannan da kyau to kaga yana da kyau dalibin ilimi ya fahimci wannan kaga kamar nan da yace fayudha'ifahu ko yace fayudha'ifuhu kamar da mun kai bayani da fayu da'ifahu da fayu da'ifuhu ai duk suna bada ma'anar ribanyawa amma sai malamai suka ce wasu malamai suka ce da da'afa da da'afa da fa'ala da fa'ala duk ma'anar su ɗaya anan wannan su malamai suka ce mm da'afahu bai kai da'afahu ba mallam abdullahi saboda da jin da'afa kai da kanka ka san da an ce da'afa da da'afa ala ramba ko wajen hadi ai ba guda bane mun gane ko sai sun ka ce to in ridin ya kwara farko kamar daga goma ina fata an fahimce ni zuwa 700 din da an ka faɗa to sai a ce du'afa bala abdullahi idan ya wuce 700 ya tafi sai inda Allah ga su sai a ce fa yudha'ifahu dan ya ce wallahu yudha'ifu liman yasha saboda yudha'ifun nan bai ce yudha'ifu ba saboda yudha'ifu yace fi'ili mudari'i ne yufidu tajaddud wa takrar dha'afa dha'afa dha'afa dha'afa dha'afa dha'afa fa asbaha dha'afa kawai yace to ai yudha'ifu yace bai ce yudha'ifu ba a'a shi sai an hada dha'afa dha'afa dha'afa dha'afa masu yawa sannan su zan yudha'ifu to wannan shi ne abinda malamai sun kai bayani kan wannan kira'a wallahu ta'ala a'lam an gane ko yawwa ayar da za mu je gaba a kanta aya ta wato 246 mala abdullahi ita bayanin da za mu yi bai da alaka da wato fassara yana da alaka ne da wato waɗansu kalimomi da ake faɗa cikin ƙira'at wanda wani da ji su yasa tsammanin kuskure na kamar inda Allah ya ce alam tara ilal mala'i min bani isra'ila min ba'di musa iz qalu li nabiyyin lahum imamu nafi ya karanta nabiyyin lahum saboda sun karanta li nabiyyin lahum duk da ke sun ce nabiyyin daga annabuwa ne shine daukaka nabi'in kuma fa'ilun ne bi ma'ana alfa'il kenan nabi'un munabbi'un mai bada labari wasu ka ce a nabi'in fa'ilun ne bi ma'anar maf'ul munabba wanda an ka ba labari to duk babu matsala annabi an bashi labari daga wajen Allah shi kuma ya isar da labari lokacin da ake bashi labari shine maf'uli lokacin da yake bada labari shine ni shine fa'ili ba zai ko mun fahimta ba wa idh asarra an-nabiyyu ila ba'd azwajihi hadithan ko falamma nabba'at bihi wa azharahu Allah alayhi arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'd an gane ko kaga falamma nabba'at bihi nan ta zama to fa'ilun ne bi ma'anal fa'il don ita bada labari وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به kaga yanzu sai zaman toshi ita ce maf'uli kuma tunda manzo ya bata labari qalat man anba'aka hadha kaga shi kuma manzo ne ya zaman to maf'uli qala nabba'ani al-alim al-khabir manzo ya zaman to fa'ilun bi ma'ana al-maf'ul kina an hankalta ma mala'iku sun zo sun kama shi labari ya zama fa'ilun bi ma'ana al-maf'ul in hankalta ma yana ba mutane labari ya zama fa'ilun bi ma'ana al-fa'il mun gani wasu sun kace da nabiyin da nabiyin duk wasu sun kace a'a annabiyin daga annabuwatu ne annabuwa ko shine asharaf daukaka kenan wawun din ta zo ne tare da ya'un sai an ka maida ta ya'un din mun gane wannan da kyau kuma babu matsala mallam abdullahi duk annabi ana ba shi labari daga wajen Allah duk annabi kuma yana ba da labari daga wajen Allah kuma duk annabi mai daukaka na babu annabin da aka kaskantace to duk inda kalma ta nabiyu ta zo an gane ko cikin qur'ani ga nafiya sai ka maida ta nabi'in an gane ko banda qalun a cikin suratul ahzab wuri guda biyu shi ya karanta nabi an gane ko wa imra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin nabiyyi nan ya karanta lin nabiyyi duk da yake qalun yana daga cikin masu abin nan la tadkhulu buyutan nabiyyi nan ma karanta nabiyyi an gane ko kenan wuri biyu ne shi qalun yake banta da nabi ya saba ma sauran qurra duk da yake shi nafi ne yayi riwaya gare shi kenan da warshi da qalun duk ɗan anti nafi sun shigo ciki to amma qalun wuri biyu yake karanta nabi nabi cikin suratul ahzab mun ji wannan da kyau sai wuri na biyu cikin wannan aya إذ قالوا لنبي الله مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال نا عسيتم دسين النبى رصاد النبى عصيتم بني don can asaitun kun saba laraba suna da waikarin magana sun kaci mala abdullahi al'asa liman asa ita sanda tana ga wanda ya saba in ka ji an bugi mutum to saba waye shi ne al'asa liman asa amma wato asaitum daga fi'i wancan na asa yana yiwa wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum sai an kace qala hal asaitum imamu nafi ya karanta hal asitum yayi masilun kasra shi yasa in ka ji wani karatu da warshi ko kaluni ya ce a titum gaka ce an tabka banna babu bannar da an kai masani ko mun fahimta ba yawwa saboda qira'atu wani bi suna bambanta kuma musamman qira'atu mutawatira dan in ya zama to qira'o'i ne wanda ba mutawatira ba kaga akwai dama masani ko muna fahimta ba yawwa wallahu ta'ala a'lam to ayar da za mu tashi a gaba a kanta ita ce aya ta 249 ala abdullahi inda Allah ce falan ma fasala talutu bil junudi qala inna Allah mubtalikum bi nahar ana zancen lokacin da talutu ya hita da jama'a shi ne faman shariba minhu falaysa minni yace duk wanda shariba minhu ya sha daga wannan kogi falaysa minni bai tare da ni wa man lam yat'amhu wanda bai sha ba da wanda dai wasu suka ce ruwa shi ma ana kiran shi at-ta'am tunda wa man lam yat'amhu nan zancen ruwa na akai ba zancen abinci na ba sun wasu sun ce a laraba ba su ce ma ruwa at-ta'am an gane ko wasu sun ka ce nan ya zo ne a mallam ya ta'amhu an hankalta ma ɗanɗanawa ne ba an hankalta masu ma ta'am ba ne amma dai kaga ga magana ta yi sabal abdullahi a dai tsaya su ma ruwa ana kiransu a ta'am lakin laysa fil urf ko fil ghalib wa mallam ya ta'amhu duk wanda bai ɗanɗani ruwan nan ba fa inda humin ni shina tare da ni malamai suka ce to wannan ya nuna ashe aikin soja qur'ani yayi bayanin sa dan nan kaga sojoji na da sojan yaki ana son a jarraba a ga wani soja na ga yi wani na bai sai an ka ce to ga alama in an ka zo bakin kogi ana jin kishirwa wanda ya shayi tinkim ya cika ciki ne bayyi ya nuna wannan tuna yadda mu da shi to kaga wannan bai aiki dama da mutum ya damu da ya cika ciki ne ba ruwa ne da karatu ba ruwa ne da aikin abin a zo a gani ko noma aka malla abdullahi ya an ka shahura an ka cika ciki da waya a cigaba da aiki sai dai a laɓe ga ice a ta kwana an gane ko to kaga ashe turawa da sun ka kirkiro a sa dan bido ga kugun soja ko jami'in tsaro inda a wajen yaki in an ta wajen yaƙi kaga sai an ka ce a'a ba a sha sai dai mutum ya ɗan zuba cikin wannan ɗan marhin bido ko sai ya sha shi kenan sai a kulli ko ɗa guda ko ɗa biyu ko ɗa uku ba a wucewa in dai ba ta kai abin ga ko wani lokacin ma haka na su kai su ɗan tada kai kaɗan su ɗan ɗiba sai su mai da saura saboda da ka sha ruwa da yawa jikinka zai yi zai yi rauni kaga qur'ani ya hudu shi amma ba su zakkuwa su faɗi cewa qur'ani ya hudu shi sai su a'a wani experience ce ta turawan yamma Allah ya sauka sai ce illa man iktarafa ghurfatan bi yadihi imamu asim al-kufi da hamza al-kufi da imamu al-kisai al-kufi da imamu khalaf al-ashir al-kufi waɗanda su al-kufiyun al-arba'a dama ana kwanciyar kira'a goma to waɗanda hudu aka samu kufiyuna kufiyuna cikin kira'a goma hudu na cikin kira'a saba kuma uku na da asim da hamza da kisa'i in kanka cikin alqira'atu sab'a al-kufiyun to ake yi amma in qira'a goma ne in ka ji an ce al-kufiyuna to asim da hamza da kisa'i da kuma khalaf wanda ake kira khalaful ashir to wadanga guda hudu da ibnu amir ibnu amir kenan ad-dimashqi da yaqub al-hadrami al-basri sun karanta an gane ko illa man ightarafa ghurfatan an gane ko yawwa ghurfatan sun kai ma ghainun don ma mala abdullahi ghurfatan nan ba daki ake nufi ba don ba a cewa wanda ya kamfato daki ko ba ka nan bane a ana nufin wanda ya kamfato ruwa wasu malaman lugha sun ka tayi cewa da ghurfatan anan da gharfatan anan dun ma'anar su daya wanda ya kamfato tun da ɗebowa ne da hannu amma da Hausa sai malaman zuri sai a ce kamfatowa mun gane ko amma waɗansu sun ka ce a ghurfatan asalin shi ismun lil mukhtarafu bil yad abinda aka debo illa man ikhtarafa ghurfatan sai wanda ya kamfato ruwa to ruwan suna ghurfatan ruwan da kansu su an ghurfatan mala abdullahi ruwan da an ka debo cikin hannu mi sunan su sai a kira su ghurfatan kenan sai wanda ya debo ruwa yan kadan da hannunsa shine ma'anar wagga qira'a sun ka ce in an ka ce kuma sauran qurra sun karanta imamu nafi' da imam abu ja'far waɗanda almadaniya ne ake kiransu da imam ibn kasir al-makki da imam abu amr ibn al-ala al-basri sun karanta illa man iqtarafa gharfatan gharfatan bala abdullahi sai da manto kenan nan wato ana kiran shi masdar lil marra masdar lil marra nan ba wancan masdar na fi'ili ba ismul marra an gane ko sai a kira shi masdarul marra ismul hai'a sai su kira shi masdaru alhai'a wani lokacin kamar mustalah ne na malaman sarf mun gane da kyau to suna nufin kenan ɗebuwa guda yanzu in ka ce akaltu aklatan na ci ci ɗaya aklatan ɗin nan da ka ce sai sun ka ce kenan sai wanda ya kamfato kamfata guda sai zama to waccan kira'a ta babu ma'anar gurfatan zai ɗebo ruwa amma so ɗaya ne zai sha ko so biyu ko so uku ko so hudu ko so biyar ko so shidda ko so dubu sai wagga ta fassara muna garfatan ake nufi kenan ɗiba guda ta za ka yi kai haka dan nan sai ka bari to abin da yasa an kai haka nan saboda a gane wanda an zarumi don da ba zarumi ba za ba mun gaya muku da kaga mutum tuwo yadda mishi da sutura da kwana da hira da mata masu kyau to yana da wahalar shi wani abin a zuwa gani a rayuwa rar da kake ko a turai ka taba ganin gidan karuwai an taba kera wata mota ko jirgi a yan asha a holi na gidan karuwai ba a kera komi ko a turai bala abdullahi gidan masu tuwo na turai resto ana kera wani abu ba a kera komi amma dai ana kera tuwo a ci a koshi gidan rawa da gidan kwallo na duniya an taba kera jirgin mota jirgi ko mota babu dama da mutum ya damu da irin waɗannan abubuwa to alamun ba ruwan shi da aiki da karatu kenan in dai kaga mutum abin da ka so ya sa sutura mai kyau shi to shi takama shi ci tuwo sai ciki na ya caka tab shi bude tumbi sannan shi bude shi bude taiba shi bude baki ne shi na kallon sama ya kwana kamar mataccen kare ya samu mata masu kyau ko da shi tare da suna shi waɗanda sun kaci sun kai kudul kudul to wannan bai karatun boko bai karatun addini kuma in an bashi mulki zai halaka mutane don bai tsashi adalci to dai ka so hici shi ta kwana to ku ko ina al'amarin ku duk wanda ya himmantu da jama'a bai tsaya kula da waɗannan abubuwa lalle ni'ima ce mata ni'ima ce abinci ni'ima ne sutura ni'ima ce mota mai kyau ni'ima ce gida ni'ima ce amma da kaga sun dauki hankalin mutum to wanga kakku yarda ku bashi shugabancin addini ko shugabancin ƙasa duk al'amarin da ya jama'a ka bashi don wannan da ya ga inda rayuwa ta yi wannan ka'ida ta mun ji malam abdullahi to wannan shiri ne abinda malamai sun kai bayani yawwa kenan in an ka ce gharfatan an gane ko shi kuma abu amur ibn al'ala ya ce bil fat'i in an kai masa fatha masdar ne kamar da muka ce masdarul marra ko kuma ya zamanto masdar ne da fi'ili wato gharfatan kenan wa bi dhammi in kuma an kai masa dhamma ismun ya koma suna kenan ismun lil mukhtaraf bil yadi kamar da mun kai bayani don kasan shi abu amur ibn al'ala da kisa'i cikin ƙurra malaman ƙira'at ne kuma malaman lugha ne kisa'i shi na daga cikin 'yan kufa albasri kuma daga cikin 'yan basra kaji kowa ma abin da shiga shi basri ma kuma ɗan basra na kaga malami na iya samun fanni biyu ko he da biyu baiwa ce ta Allah wani fanni biyu ko fanni guda Allah zai bashi eh to duk abin da Allah baka ka gode ma Allah yanzu ka himmu wuce aya ta gaba akwai wani bayani mai muhimmanci muna ji ko wannan bayanin malam abdullahi shine cewa kalima ta gharfa wasu malaman lugha mu riƙe da kyau wasu malaman lugha alaramma sun kace da algarfatu da algirfatu da algurfatu musallasul lughawi muttahidul ma'ana kadiba cikin littafin ibnu malik yayi baiti dubu cikin wannan ilimi ba waccan alfiya ba ta wadda muka karatu ta nahawu a'a sunanta al-i'lam bi musallasil kalam imamu qutrub shi ma yayi baitu tukka kan wannan wani malami na lugha kace ma qutrub asalin shi wani dan kwaro ne karami mai yawan yawo to saboda yawan yawo bakin kofar mallamai an kace malamin shi tibo ya samu qutrub tunda su sai ko da bude kofa gashi saboda neman ilimi mu ko nan mutum sai ya ci tushe koshi kwana ko bai neman ilimi kuma ya ce mallamai su zo su bashi karatu kaga ba hukaci na a zo a yi gidanku a baka ilimi ka taba zama gidanku a kama kuɗi baka ga masu neman mulki ba har yaƙi suka sanar su samu mulki sai ka to mallamai su sai su yi karatu su sai wajen mallamai su ya wace duniya su sha wahala su ci garin kwaki su duk wahalar duniya su yi ma mallaman su wanki su ɓata shekaru shekara ashirin su yi iske ka gidanku su baka karatu ni ka ɗauke ilimi to wannan tambada ta ko an yi abin bayi to sai dai in mallami yana cikin yanayi ko ko wani ba mallami na ba ana ce mai mallami na dama ya ga harkar da zai samu kuɗi sai ce ya yarda wani kuma mallami na yanayi na lamarin ya ɓaci amma dai duk yadda in ya tawakkali ga Allah Allah ba zai tuzartar da shi ba muna ganewa to kenan yanzu muna da magana biyu mu maido hankalin mu nan wasu sun kace da algharfatu da alghirfatu da alghurfatu duka ma'anar su daya musallasul lugawi muttahidul ma'ana kenan abinda an ka kamfato wasu malaman suka ce in an ce algharfatu ismul marra na ko mustarul marra eh abin nan algharfatu sun ka ce a'a ismun lilmukhtarif lilmukhtaraf sunan abinda an ruwan da an ka debo da hannu an ka kamfato su a algharfatu in an ka ce alghurfatu sun ka ce to ismul marra ne an debo so daya an kamfato so daya in an ka ce alghirfatu sun ka ce shi ne ismul hai'a ko masdarul hai'a kamar yanzu in ka ce akaltu aklatan na ci so ɗaya in ka ce akaltu iklatal ja'i'i na yi ci irin cin wanda yake jin yunwa kaga dai ce ikla ismul hai'a ne to da wanga wasu sun ka bambanta to ni dai kaji na yi maka bayani malaman lugu sun ka haɗi ba ni ba wanda ka ra'ayin da ka ga dama ka ɗauka in ba ka ga dama ka ce duk ba baka yarda da abin da sun ka haɗi ba wannan sha'anin ka ne ni na yi maka na na abin da malamai sun ka ce kuma Sheikh Abdul Latif Shuwairif na kasar Libya rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin ya cikin mujalladi na hudu na at-tadribatul lughawiyya ya kawo bayani kan ilmu al-musallasat al-lughawiyya wallahu ta'ala a'lam to kaga ko da yi musu wannan bayani fa sharibu minhu illa qalilan minhum yan kadan da abu su sha ba shi yasa cikin jama'a ba masu yawa na aka so ba masu unwani aka so kan min shi yasa ba sun kace kan min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi idnillah gakka da mu da cewa dole da yawan mutane suna tare da kai a'a kai watan masu amfani suna tare da kai ko mutum goma na sun yi mutum dubu na banza dan mugun abu mai arhab banza inji bahaushe qul la yastawi al-khabithu wat-tayyib walau a'jabaka kasratu al-khabith muko yawan mutane muka su a ce mutane da yawa suna zuwa makaranta ko suna tare da kai mm lalle yawan su in karatu na shi da amfani amma ba duk mutanen da a tare da kai na ba suka iya jurewa su zauna tare da kai sai larura ta taso ma kana tare da mutum 100 karsa mai baka dala 100 to kaga lamari ya baci to Allah shi mu mai kyau almuhimmu dai an hadi yadda an kai yaki sun ka ce masu imani sun ka ce kan min fi'atin qaliyatin ghalabat fi'atan kathiratan bi idnillah wallahu ma'as sabirin ko ba ka bane wala ma barazu li jaluta wa junudihi lokacin da sun ka bayyana da jaluta da sozo da rundunarsa sun kai addu'a sun ka ce rabbana afriq alaina sabran Allah ka zubo muna hankuri nan isti'ara ce kaga abinda aka zubawa shine min shine ruwa sun sifanta hakuri kamar ruwa ne an zubo kaga zai zo da yawa wa sabbit aqdamana Allah ka tabbatar da gadugan mu wa sunna al qawmil kafirin Allah ka taimake mu akan kafirai kenan ya nuna su mu'minai na tunda tunda kahiri bai ce Allah ya taimake shi akan kahiri ko ba ka nan bane ya nuna su masu imani ne kuma ko da kahiri ya ce Allah ya taimake shi akan kahiri dai ai bai tsibe shi ba kahirin na fa hazamuhum bi idnillah Allah ce sai suka rinjaye su da izinin Allah izinin Allah nan guda biyu izinin Allah alkauni Allah ya so abin zai kasance haka kuma Allah ya ba su izini yace su je su yaki tunda sai da sun ka nemi izinin Allah ib'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah wa qatala daudu jaluta sai daudu ya kasa jaluta shine shugaban wadancan na kahirai ana ba da kissan nahau da an ka zo ƙur'ani wanda bai da wasali wa qatala dawud jalut wani mallami na fassara yar rasa babu dhamma balle a gane wani na fa'ilun na maf'uli tunda fa'ili shi ke ɗaukar dhamma ko shi yazo harko ko shi yazo ƙarshe kuma haka nan bane wa idibtala ibrahima rabbuhu to ai rabbuhu shine fa'il shi ibrahima shine maf'uli ko da ya gabata mallami da ya rasa yadda zai yi yan rikici yace to jama'a dai an yi kisa wani ya kashe wani shine daga cikin tsara'if da suke kawo wa atahu Allahu al-mulka wal hikma Allah ya ba annabi Dawud al-mulka mulki wal hikmata da hikma Allah ya hadi ya bashi rarrabewa ko ba ka dan bane duk da haka kuma bai hana shi kuskure ba shi yasa kaga wani wani kumci da yayi kuskure sai Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana wa Dawud wa Sulaiman idh yahkumani fil harth idh nafashat fihi ghanamul qawm wa kunna li hukmihim shahidin fa fahamnaha Sulaiman ashe Dawuda gashi annabin Allah na yana iya kuskure cikin hukunci kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi ingantacce yake cewa kada ɗayan ku zumi da hukunci ya zama to rubba ma alhan min ba'd ya hi wani iya bayani ya hi kwarewa sai in dauki haƙƙin wani in bashi duk wanda in dauki haƙƙin wani in bashi yace to na yanka mai wani yanki ne cikin jahannama kenan wannan ya nuna cewa bai san gaibi ba tun da ne ya san gaibi sai cewa ni kai ne mai gaskiya wani kai ne mai ƙarya ko ba haka nan bane karanta kissa ta cikin suratul nisa inna anzalna ilaykal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araka Allah wala takul lil kha'inina khasima kaga sai kare masu mayaudara to da ya san gaibi aida ba zai kare su ba in ma dan qur'an yuna bai yarda wancan hadisi na alhanin ba ba tunda ka san su ɗan rigima na to wal hikma ta kaga kuma da Allah ba shi hikima kuma yayi kuskure can cikin suratu sad inda Allah subhanahu wataala yake cewa وهل أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتت وهدنا إلى سواء الصراط كرشي دي دي كسكر الله تي فغفرنا له ذلك كما كان بني كما يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله تو على أي حال وعلمه مما يشاء كما الله يا سند شي مما يشاء ندغا أبين دي يسو an gane ko to kaga da an ka ce Allah ya bashi mulki ba ana nufin Allah ya bashi dukkan mulki ba a mu wani sashen mulki na Allah bashi dan nan ma kaga wani Allah ya ce wanga shi mutun taluta kenan wallahu yu'ti mulkahu man yasha'u Allah yana bada mulkin shi ga wanda ya so ba ana nufin Allah ya dauki mulkin shi gaba ɗaya baka ba to in Allah ya baka mulkin shi gaba ɗaya to ai shi kenan ya tashi kenan shi bai da mulki ya kuma karkashin ka kenan a'a mulki irin wancan wanda yake bayarwa amma shi wancan mulki na asali na zati shi na nan Allah bai ba kowa shi to wa allamahu min ba yasha Allah ya sanar da shi sashin abin da ya ga dama shi dai Sheikh Muhammad Al-Amin Shinqiti rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin yace yana daga cikin abin da Allah ya sanar da shi shine kira dan ya ce wa allamnahu san'ata labusin lakum lituhsinakum ko linuhsinakum ko liyuhsinakum min ba'sikum fa hal antum shakirun kirawo ini daban daban sai Allah ya kai mutum in akwai rayuwa za mu yi bayanin taujihin su to walaula daf'ullahi an-nas ba'dahum bi ba'd la fasadat al-ard an gani ko Imam Nafi al-Madani da Imam Abu Ja'far al-Madani su ake kira al-Madani yani in kaji an ce al-Madani yani wa yaqub da imamu yaqub al-basri sun karanta walaula difa'u Allah an-nas ba'dahum bi ba'd in ba dan da Allah yake difa'u sai da manto daga bangare guda biyu an gane ko difa'u Allah an-nas ba'dahum bi ba'd an gane ko yawwa kenan daga dafa ayudafi'u mudafa'atan wa difa'an ko ba shi bane kamithlu qatala yuqatilu qitalan wa muqatalatan shi ko daf'u Allah an-nas an gane ko daga da fa'a ya dafa'u ne fa'ala ya fa'alu in ba nan da Allah yake tunkuɗe juna ba na a hankalta maka kamar ɓangare guda in an zalunce shi zai tunkuɗa shi ko dafa'u an nuna in za a tunkuɗan mutum ko da azzalumi da sai ya ƙoƙarin kare zalunci kenan an buga ta ɓangare biyu kaji ko wace kira'a ta bada wata ma'ana to in ba nan da Allah yake tunkuɗe waɗansu mutane waɗansu mutane bala fasadatul ardu da ƙasa ta ɓaci tunda in Allah ya ba waɗansu mulki kuma sun ka tabbata kan mulki in sun kai tsawon lokaci sai su ne Allah kamar da Fir'auna ce ne Allah to kaga in ba Allah ya kawo karshen wannan ba sai mutane su yarda shi ne Allah kaga an halaka walakin Allah zu fadlin ala alamin Allah mai falala ne wato akan bayi an gane ko kenan dafa'a wasu sun ka ce a'a difa'u da dafa'a duk daya sai dai an ƙara mishi karfin ma'ana ne tunkudawar wasu za su tunkuda kaɗan wasu kuma za su tunkuda da ƙarfi kaga akwai bambanci tsakanin rebel da revolution kamar revolution kaga gaba ɗaya jama'a za su tashi rebel kuma su bangare da kina zai mun to daf'u irin tunkuɗa kaɗan difa'u ta jama'a mai yawa ko kuwa a daf'u ta bangare ɗaya an hankalta mu kun zabu da za ku yunkura ku nemi haƙƙin ku ko ko a'a difa'u an hankalta mu lokacin da kun ka tunkuɗa su ma sun zabu da su danne ku kaga difa'u an buga an kabra shi yasa Allah bai bar mutum guda da ƙarfi ba dai an ka bar mutum guda da ƙarfi banna akai an gane ku ya an kabar mutum guda shi kadai adda ilimi ko kasa guda ita kadai adda ilimi ko yanki guda shi kadai adda ilimi ko kabila guda ita adda ilimi ko ita kadai adda mulki ko ita kadai adda ilimin duniya ko ilimin addini sai su bautar da mutane su ce abin haka nan da yake ba a samun canji sai su zan alloli sai su mutane suka bautar da mutane in suna da mulki su ce su Allah ne ko kuma mutum shi bautar da mutane da dukiya ya kuma irin su karuna ko kuma mutum ya bautar da mutane da ilimin duniya kamar da nasaru suka yi kolonizan duniya suka mamaye duniya suka mai da kowa bawansu kuma baka yarda baka isa ba ko kuma ka bautar da mutane da addini ka ba kanka wani matsayi ka kai inda kai kana halatta ba kanka abin da ka so ka haramta ba kanka kuma ka ce mutane su bi ka ba a ce maka a'a ba a tambayar ka dalili kaga mutane suna bautar da mutane da waɗannan abubuwa ko a bautar da kai da bukata duk wanda kake da bukata wajen shi to in baka yi anniya ba in ka zure mai kana zama bawon shi tunda shi so shi kai ka hin wannan bukata ta ka biya ya bautar da kai karshen ta ma sai ya bari bukatar shi ta biya shi shahada ma bukatar ka kaga ya halaka ka to shi ga sa kuma in mutum ya irin wannan kaga sai a yi sai a samu matsala don in ka sa mutum ya biya maka bukata ka kai mai alƙawarin zaka biya mishi bukata shi baka biya ba wallahi ko kashe kai in baka yi annaba wallahi shi na kashe ka Allah kai mana kyau to nan ya kamata ai wannan aya ita nan ya kamata mu dan takaita bayani kanta wallahu ta'ala a'lam ayat da mu tashi akan ta ita ce aya ta 254 a cikin suratul baqara wajen faɗar Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani an fi ƙumin mara zaƙanaku ku ciyar daga abin da mun ka arzita ku ya nuna ba duka dukiyarka za ka bayarwa ba kuma ya nuna Allah ne ya yi umarni ba malamai na sun ka faɗi ba kuma ya nuna arzitawa ta Allah ce a sai ashilan arzikin na Allah ne ya baka yanzu an cewa zai ba Allah ramci ba nan Allah ya talauce ba don suna Allah al-ghaniyu ghaniyu kuma ismu ne na nuna mai cikakken wadata tabbatatta kowa akai in kana da wadata to wadata ka takaitatta ce in ka kai kowa kuɗi duniya kana da buƙatar likita kaga nan talaka kake kana da buƙatar matarka kaga talaka kake da kuɗinka mace na iya kiyama ko ta ce ba ta arminka to kaga akwai matsala ka zuba kuɗi masu yawa a yi caca mutum talatin suna son mace kowa ya zuba kuɗi kuma gudana zai samu alhaji hasan ai yaran caca ko sai ka iske kowa ya ka miliyoyi ko gudana zai samu kana da mulki kana da talakawa talakan nan kana da bukatu su don in babu talakawa za ka mulka ko ba haka nan bane ba haushe da wani karin magana ya ce kowa an mutum mutane a shi to Allah shi an da wadata cikakka bai bukata komi ga kowa kuma bai bukata komi ga komi babu wata halitta ta Allah da Allah yake bukata zuwa gare ta sannan kuma shi ga biya ma kowace shi ya samar da komi kuma shi ke tafiyar da komai subhanahu wa ta'ala kenan to me yasa Allah ce a ciyar min qabli an ya atiya yawmun kahin wani ni yazo la bai'un fihi wala khullatun wala shafa'a babu ciniki cikin wannan gidi wala khullatun babu abokantaka wala shafa'atun kuma babu ceto subhanallahi kiyama kenan an gane ko yawwa to cikin qurra da muke da su guda goma cikin qira'atul mutawatira ibnu kasir al-makki al-qari al-muqri ba wancan ibnu kasir al-mufassir ba da abu amr ibn al-ala al-basri da yaqub al-basri ana kiran su al-basriyani an ce al-basriyani su ake nufi da abu amr da yaqub ya an ce al-madaniyani nafi da abu ja'far ake nufi ya an ce al-kufiyuna in uku na in cikin qira'a bakwai na to mutum uku aka nufi asim da hamza da kisa'i in qira'a goma na aka bayani in an ka ce alkufiyu na mutum hudu ake mishi asim da hamza da kisa'i da khalaf to nan kenan da abu amr ibn al'ala da yaqub su ne albasriyani da ibn kasir al-makki al-qari al-muqri su sun ka karanta la bai'a fihi wala khullata wala shafa'a sauran qurra da bamu kawo ba su ne imamu nafi' da imam abu ja'far da imamu hamza da imamu al-kisa'i da imamu khalaf da imamu asim da imamu ibnu amir sun sun ka karanta la bai'un fihi wala khullatun wala shafa'a sun ka karanta da tanwin to kaji kira'o'i guda biyu to wai waɗannan kira'o'in me ne bambanci tsakankanin su in an ka ce la bai'un fihi yana nuna babu ciniki daya wala khullatun babu abokantaka daya wala shafa'atun babu ceto daya to kenan wannan ana kiran shi nafiyul wahda malam bello an kore ɗaya kenan tana yiwa a samu fiye da ɗaya kenan ana iya samun biyu ko uku ko hudu amma qira'ata ibnu kasir da abu amr da yaqub da sun kace la bai'a fihi wala khullata wala shafa'a ko sun ka karanta da wannan nan waga ana kiranta la annafiya lil jinsi fa hiya zahiratun fil umum umumin tazahiri yake ma'ana babu jinsin saye da sayarwa shine lafiya lil jinsi babu jinsin abokantaka kuma babu jinsin ceto kalima ta ceto kuma shafa'a daga shafa'una abinda a biyu don mai ceton ka sai ya biyo tare da kai ko guda ko biyu ko uku dai zuwa adadi ban sani ko mun fahimta ba to wannan kenan sai zama to tsakanin kira'o'in wadda sun kace la bai'un fihi wala khulutun wala shafa'a nafiyul wahda ne ba zahirun fil umum bane amma wagga qira'a ta ibnu kasir da abu amr ibn al-ala da yaqub la bai'a fihi wala khullata wala shafa'a lafiya ce lil jinsi ta kore kowane iri ba sani ko mun fahimta ba to anan sai Allah ce wal kafiruna hum zalimun kafirai sune azzalumai eh ma'ana zalunci na kafirai babu irin shi nan al-hasr tunda an kawo hum ana cewa al kafiruna zalimun amma sai an ka ce humuz zalimuna an ka kawo hum littakidi ya zan hasar su kaɗai ne a azzalumai na biyu hasar biyu ne don alkafiru na zalimu na an kaci mubtada ya zaman tomi ma'arifa khabar ya zaman tomi ma'arifa to kenan nan wani hasar na domin ta'riful juz'aini kamar da suke cewa mubtada da khabar su an juz'aini yufidul hasr kenan hasr bi'a akwai nan su kaɗai ne azzalumai ma'ana zalunci irin na kafirai babu irin shi tunda su shirka suke yi duk da yake cikin musulmai ba ana samun masu yin zalunci amma ba irin wancan zalunci na kafirai ba ban sani ko fahimta Allahumma amin to anan muna buƙatar mai taujihin waɗannan kira'o'i taujihi na farko shine cewa labai un fihi kamar labari Allah ya ba su ko da labai a fihi labari Allah ya ba su ko ba karan bari to kuma yan Allah ya bada labari yan Allah ya bada labari ba a samun wato sabani ko ƙarya cikin labarin ubangiji ko ba haka ba to kenan nan sai mu zo zuwa ga wato taujihin wannan ƙira'o'in shi ne cewa irin su mu'tazila da suke kore ceto su ce babu ceto da wasu 'yan ƙur'aniyuna da masu kama da su duk da ke su mu'tazila sun ce ceto guda na akwai shi ne ceto wanda akwai wanda Allah zai ɗaukaka darajar iyaye kai su matsayin iyaye a cikin aljanna wallazina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum alhaqana bihim dhurriyyatuhum sun kace shi kadai sun kadda da shi an gane ko to ala ayyati hal suna kafa hujja da irin waɗanga ayoyi su ce an ce la bai'un fihi kaga na fiyul wahda ne babu ceto babu saye da sayarwa na tashi alkiyama sai su ce maka akwai sai ka ce a'a wala kullatun babu abokantaka daga alkhalilu domin yana cuɗanya da kai kai ma kana cuɗanya da shi wala shafa'ata sai su maka babu ceto to in ma an ɗauki kira'a ta ibnu kathir da abu amr ibn al'ala da yaqub allafiya ce jinsi babu jinsin siniki ko guda babu jinsin abokantaka ko guda babu jinsin ceto ko guda sai su maka to Allah ya kore ceto don haka da annaba sun ka zo sun kai bayani an ƙari babu zancen a cece wani hanya ce ta ƙoƙarin ƙaryata hadisai gaba ɗai ko ko sashen hadisai ba san ko an fahimta ba ana so a yi amfani da lugha wani lokaci ko da wasu ilimin muka don saboda a ƙaryata sunan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah kai mu nutsi to musamman yan qur'ani yuna waɗanda su bu da kun bi sai qur'ani ya zamu yi musu raddi lalle لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة نفي الوحداني أما لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة نفي الجنس ne ta kore dukka sai mu ce musu to mun ji mun yarda da wannan ba ta nan na sabarin mu yake da ku ba ko ba haka ba yanzu sai a ce musu ita la annafiya lil jinsi tufidul umum tana nuna duk an kore komi amma abinda za a ce shine cewa al'am yukhassas shi am kala uku na malam bello akwai amun la yadkhuluhu at-takhsis akwai amu wanda khususi bai shiga cikin shi wallahu bi kulli shay'in alim Allah ya san komi ko kuma wallahu Allah bi kulli shay'in alim shi kadai ya san komi don in an ce wallahu alimun bi kulli shay'in Allah ya san komi tana yawa a samu wanda ya san wani abu tare da Allah amma da an ka ce wallahu Allah bi kulli shay'in shi kadai na ga dukkan komi alimin masani na ba san kuma fahimci bambanci tsakanin fassarorin ba madalla to wanga amin ba a cewa akwai abin da Allah bai sani ba kamar da yan falsafa suke cewa Allah ya san abubuwa a jumlace amma bai san su ba a fayyace ba ma'ana ya san dan adam amma bai san yadda jini shi gudana cikin jikin dan adam wannan kahirci na akwai amun urida bihi al-khusus amun ne amma khas ake nuhi da shi kuma inda Allah ce alladina qala lahumun nasu inna nasa qad jama'u lakum waɗanda mutane sun kace musu malamai sun kace mutum gudana Nu'aym al-Asadi shi yasa ma Sheikh Muhammad al-Amin al-Shanqiti rahmatullahi alayhi wa rahimallahu jami'al muslimin yace abin da ke nuna mutum guda ne don Allah yace inna ma zalikum ash-shaytan cikin wannan dai kissar ayoyin bai ce inna ma ulaikum ash-shayatin ba kaga inda jama'a mai yawa sai ce inna ma ulaikum ash-shayatin akwai amun to shi amun urida bihi khusus tun lokacin da an ka faɗe shi ba duka aka nuhi ba shine urida bihi khusus shi ko amun makhsus malam bello shine amun wanda an ka faɗa amma an yi taksisin sa to nan da muke da matsalar yan qur'ani yuna sai mu ce musu makhsusun na sai ce ƙarya ne sai mu ce a'a makhsusun na ba sai su ce hadisai ba mu yarda da sai mu ce a'a da qur'ani ba ka yarda da qur'ani ba eh to a alqur'anance a cikin da Allah ce la bai'un fihi ko la bai'a fihi a qira'ata ibnu kasir da abu amr da yaqub babu jishin taimako ko yana nufin a'a ba am bane an yi takhsisin shi don Allah ce akwai ciniki kiyama Allah na hodi in Allah hodi ka yarda ko to madalla Allah ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani hal adullukum ala tijaratin kuna son in nuna muku wani kasuwanci tunjikum min azabin alim wanda zai tsiratar da ku daga azaba mai radadi tu'minuna billahi wa rasulihi ku yi imani da Allah da manzonsa wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum ku yi jihadi don ku taimaki addinin Allah da kawunan da dukiyoyinku da kawunanku zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun wannan shine alkhairi gare ku ba mafi alkhairi gare ku ba don rashin yin haka ba alkhairi bane ko ku a doka ma rashin yin alkhairi na to ga wanda shi shi alkhairi to kaji kasuwancin da za a yi da Allah ga abin da za ku ba Allah in kun ba Allah waɗanda abubuwa da ya faɗa yaghfir lakum dhunubakum Allah zai gafarta muku zunubanku an gane ko sannan yaghfir lakum dhunubakum wa yudkhilkum jannatin ko Allah zai shigar da ku ba wa yudkhilakum baninan yaghfir lakum dhunubakum wa yudkhilkum yawwa zai shigar da ku saboda ma'atufi na akan majzumi yaghfir baka ce yaghfira ba wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar ko baka nan bane sai ce wa masakin tayyibatan kenan wa yudkhilkum masakin tayyiba zai shigar da ku gidaje to ai dakunan ai cikin aljanna suke mallan bin amma saboda ita aljanna amu ce dakunan ta kuma khas ne shi yasa sai an kai atful khas ala al'am don a yi ruwa maka ihtimamin waɗannan dakuna tunda ko cikin gida kake in hili na fallau ai babu daɗi ko yawwa to mallam bello ina za a wanga ciniki inda za a bada aljanna duniya ko lahira duniya aka fara shi amma lahira bai cika kaga ashe kiyama akwai ni akwai ciniki to wani mai tsaurin kai ko mu ce mai taurin kai sai ce a'a shi bai yarda ba tunda kalimar da an kai amfani da ita tijara ce ba bai'o an kace ba kuma haka nan bane sai mu ce to qur'ani yayi amfani da duk da yake ai kalima ta bai'o da tijara suna nufin kasuwanci amma bari mu baka kalima ta bai'o ita da kanta kuma a alqur'anance Allah ce inna Allah ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna Allah ne ya sayi rayukan mutane mu'minai da dukiyarsu amma zai ba su aljanna kaji cinikin da za a yi يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون أقوي قراءة فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن أنغانيكو ومن أوفى بعهده من الله ستمي فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به kuyi bushara da cinikin da kun kai da Allah kaji kalma ce ta bai o qarara mun gane ko kenan da yace la bai a fihi ko la bai un fihi babu ciniki nan makhsusun na da wadanga ayoyi da wadanga aya da ayat saffi da ayat tauba wala khullatun babu abokantaka sai mu ce akwai abokantaka kiyama dan ya ce al-akhillau yawma idin ba'dhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin kaga ya tabbatar da ta masu imani cikin suratul zukhruf kuma aya ce cikin qur'ani to wala shafa'a babu ceto tunda dama shi ne suka sun gari sai mu ceto akwai ceto shi ma makhsus ana yin ceto da sharadi biyu an gane ko na farko ya zamanto Allah ya bada izini dan ya ce man dallabi yashfa'u indahu illa bi iznihi kaga sai da izinin sa to na biyu wanda kuma za a yi mace tun ya zama to wanda Allah ya yarda da shi na wala yashfa'una illa liman irtata ba sa yin ceto sai ga wanda Allah ya yarda kenan ceton nan akwai shi amma da sharadi biyu izinin Allah kuma wanda Allah ya yarda shi yasa kafirai ce fa ma tanfa'uhum shafa'atu shafi'in ceton mai ceto ba zai amfane su ba ba za a mai musu ma ceton bane don Allah ba zai yarda a yi ceto ga wanda yake makin Allah kuma sai a yi taksisin ta da kafiri guda wanda nasu ya tabbatar da shi shine Abu Talib da bai musulunta ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai masa ceto a rage masa azaba an gane ko yawa hadisai suna nan cikin sahih bukhari da sahih muslim masu yawa to haka ne ake raddi a cikin mas'ala ba wai rigima za a yi ba ko zage zage ko suka garin mutum ko suka halittar da Allah ya mai wannan kuskure na in ka soki halittar da Allah ya mai mutum kamar Allah na ka soka in ka soki kabilar mutum Allah na ka soka tunda Allah na yi shi cikin wannan kabila in ka soki wani yare Allah na ka soka don Allah halicce yaren ba sani ko ana fahimta da ba eh in ka soki mutum kuma ba mas'ala ta kakkawo ba dalili na kakkawo ba kenan dai har yanzu dai matsalar tana amma in ka ba da dalilai in ka zage mutum har yanzu ba ta kare ba tunda zagi ba dalili na ba muna ganewa to kenan in za a tattauna da mutum za a bashi hujja kuma in ka ba mutum hujja ya tsaya ya duba ya gani da nashi da naka wanne ne daidai kaka ce zaka cilasta shi don baka saka shirye da kowa ba kuma ko bai karba ba dole na ba don annaba ba dole na ba mutane su karba musu Allah ya ce wa ma aktsarun nasi walau harasta bi mu'minin walau sha'a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihu an-nasa hatta yakunu mu'minin in tahris ala hudahum fa inna Allah la yahdi man yudhill ko la yuhda man yudhill wa ma lahum min nasirin afaman haqqa alaihi kalimatul azab afa anta tunqidhu man fi nar kidan kaga wadannan ayoyin suna nuna shari'a tana ga hannun Allah innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha sai dai nan hidaya ta tawfiki ake nufi don an ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam innaka la tahdi ila siratin mustaqim kana bayanin hanya wadda take madaidaici amma ana nufin kana shirye suwa ba shirye suwa wannan ta Allah ta kenan nan hidaya wato al'amma da al-khassa hidayah al-khassa yace hidayatu tawfiq wannan Allah ne ke da ita hidayah al'amma ta bayani wannan Allah ba bayan shi suna isu bayani mun gane wannan da ke ko to a haka za a yi bayani da hujjoji da dalilai kuma kabar mutum da ubangijinsa duk dai karshe za a kuma gaban Allah za a zo gaban Allah Allah shine zai yin hukunci a tsakankanin bayansa Allah ya nuna mu da gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta da tabbata akan ta har da za mu haɗu shi Allah ya nuna mu da ƙarya ƙarya ce ba mu ikon nisanta ta mu tabbata kan haka har ranar da za mu haɗu da shi Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta muna ya sanya aljanna firdausil a'la ita ce makoman mu da mu da ku gaba daya kuma Allah ya sanya aljanna ita ce makoman musulmai nan ya kamata mu dakanta saboda lokaci yayi mun halinsa abinda muka faɗa ya zama to dai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh